بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata goma ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 22 ga watan oktoba 1996 idan jama'a basu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna bayani game da falala da darajoji na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina bayan mun kawo hadisai da ayoyi sai kuma muke kawo maganganun malamai na ahlus sunna waɗanda suka gabata tun daga farkon musulunci har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa a jiya mun kwana akan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi to wannan magana ta ibn taymiya muke ganin saboda muhimmancin ta za mu sake ɗauko ta tun daga farko dama muka ce ibn taymiya ya rasu hijira annabi na da shekara 728 yau shekara shi 689 da rasuwa alaihi rahmatullah ibn taymiya a cikin wannan littafi nashi al-aqidatul wasifiyya yace faslun yace ga wani fasli wa min usuli ahli sunna wal jama'a yana daga cikin tushen addinin ahli sunna da sauran jama'ar musulmi salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kubuta da kuma tsarkin zuciyarsu game da sahabban annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ahli sunna suna girmama su a zuci kuma suna girmama su a harshe ba sa cin mutuncin su kamar yadda yan shi'a suke yi kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta su ahli sunna da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم a cikin suratul hashir aya ta goma Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka zo a bayan waɗannan sahabbai suna addu'a suna cewa ya ubangiji kai mana gafara da mu da ‘yan uwanmu da suka rigaye mu lahira da imani Allah kada ka sanya ƙiyayya da gaba a cikin zukatanmu game da mumine waɗanda suka gabata ya Allah maɗaukakin sarki kai mai tausasawa ne kuma kai mai rahama ne وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما أهل السنة سنة جرم مع النبي سبو دي و سنة جرم مع صحابي سبو دي والنبي طاعة النبي يتي لا تسبوا أصحابي كركو زاجي صحابينا فوالذي نفسي بيده النبي يتي نارا إذا الله وندرينا إكا أهنشي لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ما يتي والله da ɗaya daga cikinku zai ciyar da zinaran da ya kai girman dutsen uhudu a samu wani sahadi shi kuma ya ba da tashi sadaka wadda take ta mudu guda na dabino ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kai da ka bayar da zinaran da ya kai girman dutsen uhudu bai kai gwargwadon ladan da wannan sahadi ya bayar na mudu guda ba annabi ya ce ma kai bai ma kai rabin ladan shi da ya samu ba ma'ana rabin mudun da ya bayar da sadaka ya fi zinaranka wanda ya kai girman dutsen uhudu lada a wurin Allah saboda shi sahabi ne asalin wannan hadisi kamar yadda na fara gaya mana jiya bukhari da muslim ya sun ruwaito cewa rikici ya faru na rashin fahimta tsakanin abdurrahman ibn aufin da khalid ibn walid a ƙarƙashin wannan rikici ne annabi ya faɗa haka ma'ana isu isu sahabbai bai halatta su zagi junansu ba balle kuma a samu wani matsiyaci a ƙarshen duniya ya zo yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam isu isu din martabobinsu da darajarsu in kana ƙasa da wannan to wancan na sama ya fi ka daraja bai halatta ka zage shi ba balle kuma a ce an samu wani ƙarshen duniya yanzu ya zo yana zagin su wa yaqbaluna ma jaa bihi kitabu was sunna ibn taymiya yake ahli sunna suna karban abin duk da qur'ani da sunna yazo da shi wal ijma'u da duk abin da ijma'i yazo da shi min fada'ilihim na falalolin sahabbai wa maratibihim da kuma matakan su wajen daraja mu ahli sunna muna karban duk abin da yazo qur'ani da sunna da ijma'i na falala da kuma darajojin su sahabbai din ابن تيمية يتي ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أهل السنة سنة كربان أبن درواي سكزو دشي تهنيوي ما سيوا دقا أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب دشي دوس صحبي سيدنا علي شي دوس صحبي سكرويتو تشيوا annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alheri bayan wannan a cikin wannan al'umma bayan annabi to sayyidina abubakar ma'ana a cikin wannan al'umma wanda ya fi kowa alheri bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai abubakar summa umara summa umar sannan sai umar aqidar ahli sunna kenan wa yusallisuna bi usmana ahli sunna suka ce na uku kuma shine usman wa yurabbi'una bi ali radiyallahu anhu sannan na hudu shine sayyidina ali كما دلت عليه الآثار كما يدى حديثي سكنونا وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة كما كما يدى صحابي سكهدو أكن قبات يدى عثمان أو جم بايعة سكمش بايع رسول سيدنا عمر مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل تعالى da cewa an samu wasu daga ahalin sunna sun yi saɓani tsakanin Usmanu da Aliyu wane ne ya kamata ainihin wato da a gabatar wajen falala bayan su ahli sunna din hatta waɗannan din an samu sun haɗu kan cewa abubakar da umar ne ke gaba to amma tsakanin aliyu da usman wane ne ya fi falala faqaddama qaumun usmana wasu mutane suka ce usman ne ke gaban aliyu wa sakatu sai suka ja baki suka yi shiru aw rabba'u bi aliyin wasu kuma suka ce na hudu dai shine ali wa qaddama qaumun aliyan wasu kuma suka ce aliyu ne ke gaban usmanu wa qaumun tawaqqafu wasu kuma sai suka ce to su dai ba za su iya cewa aliyu ya fi usmanu falala ko usmanu ya fi aliyu falala ba amma wajen khalifanci to aliyu yana ƙasa sannan usman na sama da shi amma wajen falala sai suka ce su ba san abin da za su ce ba haka wasu suka ce lakin istaqarra amru ahli sunna ala taqdimi usmana thumma aliyin yace sai dai al'amarin ahli sunna baki daya daga ƙarshe ya haɗu akan cewa dai Usman ne yake gaba sannan Aliyu wannan Ibn Taymiyyah ne yake wannan magana fa da alƙalamin shi ya rubuta wannan magana na aka samu wani jahilin ɗan Shi'a ya zo saboda ya san ahlus sunna ba karatu suke ba yace ai Ibn yace zamanin Ibn Taymiyyah ma ba a san kalmar ahlus sunna ba ba a amfani da ita wai ba a wuce shekara 100 da fara amfani da kalmar ba alhali gashi Ibn Taymiyyah yana faɗin ta cikin littafin shi fiye da shekara 600 in kuka zauna ba ku yin karatu haka kowane dan bid'a ya taso sai ya mutsuke ku ku ce da gaskiya amma sai a mutsuke ku tunda ba ku karatu a sunnan ma kuna gaba da ita kuna cewa ku ahli sunna sunnar ma kuna gaba da ita yaushe Allah zai taimake ku ku fahimce ta duk dan bid'an da ya taso ya je yau karatu sai zo sai mutsuke ku gaba daya tunda sunnar kuma gaba kuke da ita yadda yake dan bid'a kuma kun zama yan bid'a kenan Allah ya kiyaye wa in kanat hadhihi al-mas'alatu mas'alatu Usman wa Ali ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة yace ko da yake wannan matsala ta cewa Ali ne yafi falala ko Usman a wurin malaman ahlus sunna wannan matsala ba ta daga cikin wadda za a batar da mutum akan ta ma'ana dan ka ce Aliyu ya fi Usmanu falala ba za a ce ka bata ba amma dai dole ka yadda da khalifancin Sayyidina Usman akan haka zaka samu wasu daga cikin malaman ahlus sunna da suka gabata suna gabatar da Sayyidina Ali akan Sayyidina Usman kamar wa kamar al-imamu abdulrazzaq mai littafin al-musannaf yana cikin ainihin aqidar shi tare da cewa malami ne daya cikin malaman ahlus sunna amma yana gabatar da sayyidina ali wajen falala akan sayyidina akan sayyidina usman amma wajen khalifanci ya yadda cewa usman ne yake gaba sannan ali amma falala fa sai ya ce aliyu ne to amma malaman ahlus sunna ba za su batar da kai akan wannan matsalar ba mun fahimci wannan da kyau ko lakin allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafa ibnu taymiya yace mas'alar da za a iya bude baki a ce wala ya bata ita ce mas'alar khalifanci wa zalika annahum yu'minuna anna al khalifata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu bakr wa umaru thumma usman thumma ali ahli sunna baki daya sun hada akan imani da cewa bayan ma'aiki to khalifa na gaske wanda icancanta shine abubakar sannan Umar sannan Usmanu sannan Aliyu wannan aqidar ahlus sunna kenan baki daya amma Khumaini la'anatullahi alaihi a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya a shafi na hamsin da bakwai ya ce waɗannan shekaru tun daga mutuwar annabi har zuwa khalifancin aliyu sun zauna shiru ne babu khilafa saboda bai yarda da khalifancin abubakar ba bai yarda da khalifancin umar ba bai yarda da na usmanu ba wai musulmi sun zauna ne a aikin banza a wannan lokacin babu halifanci babu jagorancin musulunci sai sanda aliyu ya karba abin da kuma ya faɗi kenan duk hadisan da ma'aiki ya faɗi dangane da khalifanci a bayan shi duk baki ɗaya Khomeini ya sanya la'anannan alƙalamin shi duk ya share waɗannan shekarun ka je ka ɗauki wannan littafin ka karanta in ka zauna da jahilci wallahi tallahi za ka zauna cikin baƙin ciki kuma ka mutu cikin shi kuma ka tashi a cikin shi a tunkuɗa ka wuta saboda ka zauna da jahilci ku su daina aiko muku da majalla daga Iran ba a fahimta ad- ku ce su aiko muku da alkafi fil usul alkafi fil furu su aiko muku da wasailu shi'a su aiko muku da alhukuma islamiyya tahrirul wasila kashful asrar da manyan littattafai na shi'a a nan ne za ku ga akidojin su tafsirul qummi tafsirul mizan duk su rinka aiko muku da waɗannan mana amma sai su rinka aiko muku da mujalla duk wannan ƙarya ne da bankaura a aiko muku da littafi a nan ake fahimtar addini a cikin shi Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa man ta'ana fi khilafati aliyin duk wanda ya soki halifancin sayyidina ali wa man wa man eh, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula ah, eh, ibn taymiya yake duk wanda ya soki halifancin ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu din nan da muka faɗi fa huwa aballu min himari ahlihi wannan mutum ya fi bacewa fiye da jakin da ya bacewa masu shi ka san jaki in ya bata dama jaki bai bata ba ma yaya in ya tunkuɗa kan shiga baɗin nan tafiya yake sai inda aka taro shi to ina a ce jaki ya ɓata to duk wanda ya soki khalifancin sayyidina abubakar ko usmanu ko aliyin ko a umar to wannan mutum ya fi jaki ɓata a takaicen takaita abin da shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi ya faɗi kenan sai kuma ah, imamu da'awa الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله wannan babban malami na daga cikin malamanmu na ahlus sunna waɗanda aka zalunta aka cuta aka yi ta yaɗa sharri a duniyar musulunci game da shi to me yasa ba a ɗauko muku littattafan shi ana cewa ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi in haka ne yana da littattafai ya rubuta littafi sun kai guda ɗari biyar Muhammad ibn Abdul Wahab yana da littattafai ya rubuta sun kai guda ɗari biyar me yasa me yasa sai a ce muku shi kaza kaza ne amma sai a ce amma kar ku karanta littafin shi a ce shi kaza kaza ne sai a ce ku duba littafin shi mana ibnu arabi ɗaya daga cikin shugabannin yan ɗariƙa da ya rasu can zamani a can karni na bakwai ai yana da littafi futuhatul makkiya a cikin wannan littafi wani irin kafirci ne bai kawo ba duk irin kafircin shi in muka kawo sai mu ce ku je ku duba littafin mana to mu ma in aka ce ai ibnu abdul wahhab ya ce kaza sai a ce a- ku je ku duba littafin shi kaza mana amma sai a ce kada ku karanta to ashe ƙarya ne kenan ai kowa ya fahimta ko to wannan lit- eh, Muhammad ibn Abdul Wahab ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida yau shekarar shi ɗari biyu da goma sha ɗaya da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi gashi shi ma yana da littafi aqida sunan littafin aqidatu Muhammad bin Abdul Wahab gashi a cikin wannan littafi a shafi na uku yace وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين يأتي ني محمد بن عبد الوهاب wanda ake ce mana wahabiyawa saboda shi fa to yanzu shi ne yake jawabi da alƙalamin shi ya ce ni muhammad ibn abdul wahab na yi imani da cewa lallai annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin annabawa da manzanni wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi kuma imanin wani bawa cikin bayan Allah ba zai inganta ba sai mutum ya imani da manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa yashhada bi nubuwatihi kuma sai mutum ya shaida da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya faɗi kenan game da haƙƙin annabi amma duk baki ɗayan malaman ɗariƙa yawo suke suke cewa Muhammad bin Abdul Wahhab bai bai yarda da annabi ba bai san darajar da annabi ba sharri ya kai ma tun a zamanin shi suke cewa wai yana da awar shi ma annabi ne duk sharrin da suka yi sai da Allah madaukakin sarki ya tona asirin su saboda me ya tashi ya karantar da ƴaƴan shi da jikokin shi sun tashi sun rubuta sun yi da'awa babu abin da ka isa ka faɗi game da da'awa ta Muhammad ibn Abdul Wahhab sai an samu wani da zai zo ya warware duk sharri da makircin da ka kulla ai ga littafin shi nan kitabut tauhid ku je ku duba mana ku ga abin da ke ciki dan me suke hana ku karantawa sai ya ce babin kaza sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabi kaza ya ce dama mai ibn al-qayyim ya ce العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه yace ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce ba laifi a ce sahabi ya ce abinda Muhammad bin Abdul Wahhab ya a littafin kenan ku je ku dau littafin nan na kitabut tauhid ku duba jikokin shi suka zo suka yi wannan littafi sharhi yana da jika a Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab ya yi sharhi Taysirul Aziz al-Hamid yana cikin yin wannan sharhi aka samu Ibrahim Basha ɗaya daga cikin sarakuna na ƙasar Turkiya a wancan lokaci ya shigo garin su dir'iyya aka ce wannan matashi ya damu shehunnan mu da zagi da kaza da kaza da kaza da yake dukkan su baki ɗaya batattu ne da ba sai a ce a zo da abin da yake faɗi ba aka kama shi aka je da shi makabarta aka saki bindiga akan shi da sojoji sai da aka yi fata-fata da naman shi wanda ya littafin tafsirin azizul hamid wanda muke karanta daren juma'a ya zo karshen babi zai shiga babu taswir suka kashe shi sai ibowa aka daga sharhin fatul majid na dan uwan shi aka cikkasa to me yasa suka kashe shi in gaskiya ne a zauna ai muqabala mana abin da ake a ilimi duk wanda ya bude baki ya ce wani kafiri ne to ba faɗa ya zo ba ya zo magana ne ta ilimi a zo ai magana akan ilimi mana mun fahimci wannan da kyau ko uwan shi kuma daukan shi suka yi suka saka a tukunya suka dafa yadda ka san ake dafa ganda da ran shi da komai suka mai daurin kwandon goro suka saka shi a ciki suka zuba ruwa suka kunna wuta suka dora a murhu sai dai dahu ya rabe suka je bayan gari suka zuba ba komai ba illa an kala rabbi Allah dan ya ce kadai Allah za a bautawa mun fahimci wannan to sa'an nan aka samu ɗaya jikan na Muhammad bin Abdul Wahab mai suna Sheikh Abdul Rahman ya zo shi kuma ya aiki akan Tafsirul Aziz Al-Hamid ya mai da shi Fathul Majid ya zo ya sake aiki akan Fathul Majid ya mai da shi Qurratu Uyunil Muwahhidina ba Qurratul Uyun wanda ake karanta a nan na yan batsa ba akwai littafi Qurratul Uyun na bazinata da ake karantawa a ƙasar nan sai ka samu katon malami da naɗi irin na maguzawa a soro na biya maka wannan karatu qurratul uyun wai duk mace in ta taho ka san surarta yanzu wannan ba karatun mazinata bane amma kuma a suru ake karantar da wannan littafin a nan kasar to ba wannan ba wannan suran qurratu uyunil muwahhidi sanyin idan masu ɗayanta Allah sharhin ya shi ma na kitabut tauhid waɗannan littattafan ka je ka karanta suka ga abin da ke ciki mana dan menene za a ce muku Muhammad bin Abdul Wahhab bai kaunar waliyai yanzu ka zo ka ji abin da yake faɗi to ga abin da ya faɗi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa anna afdala ummatihi abubakar ne siddiq ni muhammad dan abdul wahab na yi imani da cewa wanda ya fi kowa falala a cikin al'umma annabi muhammad shine abubakar siddiq don haka kaga da yan ɗariƙa da yan shi'a ba sa son muhammad bin abdul wahab saboda ya yi faɗa da kiristoci da yahudawa da yan ɗariƙu duk baki ɗayansu samun sarki su'udi ya yi shi yasa kaga duk inda ɗan ɗariƙa yake bai ƙaunar ƙasar su'udi arabia duk inda dan shi'a yake bai kaunar kasar Saudi Arabia sai ya ce ai kasar Wahabiyawa ce yayi da sauki kenan wani ma buɗe baki zai kai sai ce kasar Yahudawa ce sarki Saud kakan su Fahad wannan a lokacin shi ne Muhammad bin Abdul Wahab ya bayyana yana saurayi yazo ya fara da'awa sai irin waɗannan malamai na maguzawa suka fara kawo kuka wannan yaro fa yana zagin waliyai su baki ɗaya waliyai ne abin da ya dame su yana zagin waliyai ya kamata a hana shi karatu sai sarki su'ud ya yunkurin zai hana sai muhammad bin abdulhab ya ce wallahi in ka hana wannan karatun allah zai hallaka ka ka tara min su baki ɗayansu ina da magana da su in dai da gaske ake shekara talatin su kuma wannan shekara saba'in wannan shekara sittin a tara su a yi jawabi mana sai a ce a hana an kuka ce a hana ba ku da gaskiya kenan a yi a taru a yi muƙabala mana suka zo ga sanan da kima kiman naɗi irin na maguzawa aka zo aka fara sai aka ce to wai za a ji kunyan aka yi wannan abu ice a'a sai an yi aka ce a'a za a ji kunya haka aka yi rufa rufa sarki su'ud ya ce to ko ku zauna a yi muƙabala da ku gaskiya in tana tare da ku mu bi ku mu hana shi ko kuma ku zauna a yi idan gaskiya na tare da shi mu hana ku mu bi shi ko kuma in ba haka ba ya nuna akan ƙarya kuke akan gaskiya yake suka ce to sun yadda kada a yi ya ce to akan ƙarya kuke shi kuma akan gaskiya yake saboda haka daga yau baki daya yace kasar Hijaz lokacin nan kasar Hijaz yace ba sauran dariƙa duk wata kubba da aka gina akan wani kabari aka je aka share ta duk wani mai dariƙa aka ce ko ya zauna a kasar ya musulunci ko kuma in zai dariƙa ya fita ya bar kasar to aka tsarkake kasashen shi yasa daga ƙarshe aka sawa kasar Saudi Arabia daga Saud da Hijaz ake cewa kasashen Laraba to sai aka zo Saudi Arabia sanadin sunan wannan sarki shi yasa zaka ga duk yan dariƙa ba su san Muhammad bin Abdul Wahhab ba su son sarki su'ud ba su son ƙasar su'udi arabia wai dan an kura kakannin su sun kasa zaman muƙabala mun fahimci wannan da kyau jama'a to mu ma yanzu abin da muke cewa kenan duk wani manafunci da gwamnati take da waɗannan sarakuna wallahi sai kun daina idan su mala abubakar kuma sun sassauta muku allah mu ba za mu sassauta muku ba sun sassauta muku a an ta rufawa a fito karar ai muƙabala mai muƙabala da ku duk ku daina wani kuri wai an ce wai a fito da malam ai muqabala yaki da yaushe aka yi wannan tarihi muna da da yaushe aka yi wannan ya zama tarihi to in kun ce haka to mu ku fito ne da ku mana in kuma ba a bari ba cewa dai kafiri kafiri ne har abadan abidina ba za mu daina ba ɗaya kenan duk wanda ya zama kafiri yana ɗariƙa tijjaniya ne ko yana kowace ɗariƙa shi'a yake ko me yake duk abin da yake in ya kafirta za mu ce kafiri ashe idan hukuma na son zaman lafiya to abin da za ta shine ta tattaro mu da mu da yan ɗariƙa a zo a zauna mu dai mun ce duk wanda ke da aƙida irin ta tijjaniya kafiri ne kafirci batatan irin na fir'auna bai halatta a shi sallah ba bai halatta a ciyan kanshi ba in ya mutu ba a yi mishi sallah ba a yi mishi sallah ma an gamu da shi yadda ka dan mushe haka yake aqidar mu kenan kai tsaye daga bakin mu kuke ji duk wanda zai gaya maka wai ƙarya ne daga bakin mu aqidar mu kenan da ku mun raba masallacin juma'a da na idi da kwata da makabarta da ku kuma har abada ba za mu haɗe da ku ba sai in ku musulunta to idan wannan abu ya buwaye ku ku kai karar mu a zo a zauna da mu da ku a zo a yi mukabala a tabbatar da abin da yake gaskiya in ko ba haka ba wai cewa a rurrufa ba yadda kai zai haɗu tsakanin mu da ku kuna kafirci ba wallahi kan mu ba zai haɗu ba mun fahimci wannan da kyau ko to abin da sarki Su'ud yayi kenan to shi yasa sai suka zo suna ta sharri karshe shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta wannan aka je aka yada wa jahilai wai Muhammad bin Abdul Wahhab yana zagin sahabbai Muhammad bin Abdul Wahhab bai yarda da manzancin ma'aiki ba Muhammad bin Abdul Wahhab bai yarda da karama waliyai ba to shine yanzu ka saurara ka ji shi yake faɗin wannan magana yace na yarda cewa mafi falalar wannan al'umma shine sayyidina abubakar summa umar faruk sannan sai umar al-faruq summa usman bin nurayn sannan sai usmanu summa ali al-murtaba sannan sai sayyidina ali yardajjan allah summa baqiyatul ashara sannan sai waɗannan sauran guda goma waɗanda an lissafa su a jiya summa ahlu badr sannan sai waɗanda suka halarci yakin badar summa ahlu shadara ahlu bai'atir ridwan sannan sai mutanen da suka yi manzon allah ainihin mubaya'a a ƙarƙashin bishiya da allah yake laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يجي سألنا سيسو ثم سائر الصحابة ثم سائر الصحابة سألنا سيسو صحابي رضي الله عنهم الله يقال مسير ده yanzu Muhammad bin Abdul Wahab ne yake faɗin wannan kalmar fa duk wani da zaka ji ya ce maka ai Muhammad bin Abdul Wahab ya san sahabbai to gashi yanzu littafin shi ne aka dauko ake karanta wannan aqidat Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa wa atawalla ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ni Muhammad bin Abdul Wahab ina kaunar sahabban manzon Allah wa azkuru mahasinahum ina faɗan kyawawan halayensu wa atarabba anhum ina cewa radiyallahu anhum wa astaghfiru lahum ina roƙa musu gafara wa aquffu an masawihim duk wani mummunan abu na sahabbai ina kama bakina wa askutu amma shajara bainahum ina kuma kame bakina game da fitintunu da suka faru a tsakaninsu wa a'taqidu yace ni Muhammad ibnu Abdul Wahhab ina kudurta cewa fablahum ina kudurta falalarsu amalan bi qaulihi ta'ala saboda magana Allah madaukakin sarki da Allah yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim mun fasara wannan aya to wannan aya yace saboda Allah ya faɗa haka dan haka ne yadda da sahabbai sai yace wa atarabba an ummahatil mu'minina ina roƙawa uwayenmu matan annabi din nan to ina roƙa musu Allah ya yarda da su al-mutahharat waɗanda suke tsarkaka min kulli su'in daga duk wani mugun abu wannan mun riga mun kama halin shahid game da sahabbai amma saboda cewa da ake Muhammad bin Abdul Wahhab yana zagin sahabbai yana zagin matan annabi da waliyai shi yasa zamu karasa ku ji abubuwan da yake cewa gashi ya ce ya yarda da matan annabi ne musu du'a'i ko to duk wanda ya gaya maka aka san haka sai ka ce ƙarya kake yi kai zindiki ne mun fahimci wannan yace wa uqirru bi karamatil awliya'i ya ce ni Muhammad bin Abdulwahab ina tabbatar da karamomin waliyai wa ma lahum min al-mukashifat yace kuma da duk wasu darajoji da Allah yake buɗe musu suke iya gani ko fahimta na wani abu wanda wanda bai kai darajar su ba bai iya fahimta haka yace ina tabbatar musu da haka sai yace illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala shay'an sai dai waliyai ba su cancanci a ba su wata daraja cikin darajojin Allah ba ko kwaya daya Allah a ban mishi darajar shi amma su ma a tsaya akan tasu to wai wannan magana ce irin ta sai a ce ai kun ji zai san waliye saboda ya ce ka dauki haƙƙin Allah a ba su mun fahimci wannan da kyau ko wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illa Allah yace kuma bai halatta a nemi wani abu a wurin waliyai ba wanda ainihin ba wanda yake da ikon yin shi sai Allah bai halatta ka je ka faɗi kana birgima shehu ya baka dako ya baka kaza ba in kai haka shi kenan ka kwance ainihin matsala tsakaninka da ubangiji ma'ana ka ɗauki ɓangare na rububiyya ka danka a hannun shehu shi kenan ka fita addinin musulunci mun fahimci wannan to abin da muhammad bin abdulwahab ya faɗi kenan ya sa duk sanda wani ɗan shi'a ya ce maka ai muhammad bin abdulwahab yana zagin sahabbai shi ma ai yana zagin shehu ne ka ce a wannan littafin nashi duk littattafan shi da ya rubuta muna da su duk littattafan ibnu taymiya mu muna da su a hannunmu duk wani wanda zai tsane maka ido game da ibnu taymiya ko ibnu abdul wahhab ka karyata shi kai tsaye muna nan da littafan su baki daya alhamdulillahi rabbil alamin mu fahimci wannan da kyau ta suke irin su ne masu yin addini da mujalla to wannan abin da ibnu abdul wahhab ya faɗi kenan to waɗannan malamai da muka lissafa tun daga jiya har zuwa yanzu dukkan su Allah ya musu rasuwa Allah ya ji kansu to yanzu sai malaman mu na ahli sunna waɗanda suke da ransu a yanzu suke rayuwa shi yasa za mu ɗauko su kuma mu ji menene suka faɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani babban malami a ƙasar Sham shi kuma a doktor Sheikh Umar Sulaiman Al-Ashqar a cikin wannan littafi nashi ahli sunna wal jama'a ashabul manhaj al-asil wa sirat al-mustaqim ma'ana ahli sunna da sauran jama'an musulmi su ne waɗanda suke kan tafarki na asali da kuma hanya mai kakkiya ga sha wannan littafi nashi shafi na hamsin da uku ne wannan malami ya faɗi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albabul ashir babi na goma tawalli jami'a sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkiram ya ce nuna ƙauna ga dukkanin sahabban ma'aiki wa alihi kiram da kuma mutan gidan shi masu girma تولي جميع أصحاب صحابة رسول الله وآله الكرام نونا قونا دكا صحابا ما أيكي دمتانا جدا شما ستركي يتي وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مو أهل السنة منا نونا قونا لأينهم متانا جدا النبي صلى الله عليه وسلم إن أكتي متانا جدا شن أنا نفهم متن أكو da alhassan da husaini da fatima da aliyu kadai su ne mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a'a mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hadda matan shi da sauran ƴaƴan shi da sauran jikokin shi to duk gaba ɗayan su mu muna kaunar su ba waɗannan kawai muke kauna ba ku sani da cewa hatta alhassan fa ƴan shi'a ba su cika nuna mai kauna ba wai saboda ya ɗauki wannan kujera ta khalifanci da sayyidina ali ya rasu sanda aka kashe sayyidina ali sai shi alhassan ya ɗauki wannan kujera ta khalifanci ya ce wa muawiya ni ba zan yi faɗa da kai ba in dai kujera ce zo ka hau wai wannan mika kujera da ya sai suka ce shi ma ya ainihin yi laifi dan menene ya dauki khalifanci ya bayar da muawiya dan haka wasu shi wasu yan shi a su ma ba su kaunar shi yasa kullum sai ka ji Husaini kadai Husaini kadai dan su samu shubha ai Yazidu ai ya kashe ai Husaini ai kaza kaza kaza za mu zo akwai babi na khalifanci a cikin wannan littafi da muke wa sharhi al-ibana din za mu zo duk za mu kwanta labarin wannan rikici insha Allah ta'ala wa sahabatihi alkiram yace kuma mu ahlus sunna muna son sahabban annabi masu girma wa ya atarifuna lahum jami'an bil fadli ahlus sunna baki ɗaya suna furci da cewa sahabbai na da falala wala yatawallawna ta'ifatan minhum duna ta'ifa kama taf'al al firq adalla yace su ahlus sunna ba sa nuna kaunar wasu sahabbai kawai su nuna kiyayyarsu ga wasu sahabbai kamar yadda wasu batattun kungiyoyi suke wa yatarabbawna anhum mu ahlus sunna baki ɗaya muna cewa sahabbai radiyallahu anhum wa yad'una lahu ahlus sunna sune wa sahabbai addu'a wala yasubbunahum ahlus sunna ba su zagin sahabbai duk wanda kaji ya zagi sahabi ba ahlus sunna bane dan shi'a ne kuma kafiri ne mun fahimci wannan ko ya kamata kowa ya fahimci wannan in za a shi yasa muka ce muku da'awar mu ta sha bamban da duk wata fa da'awa da ake ba za mu karantar da kai ne aqida kaza kafiri bane ne aqida kaza kafiri kuma gobe a zo a jona ka mu'amala da shi duk wanda kuka ji mun bude baki mun ce kafiri ne anan muna nufin kafircin iri ɗaya ne da duk wani kafiri da kaji Allah yana bada labarin shi a da can da kuma yanzu babu bambanci ba za mu ce maka wani kafiri bane gobe kuma ka ga shi to ai larura ce larura kai ka fada larura larura wai ai larura ce za a za a kubutar da ita kafiri ya daura maka aure kai ka yadda da wannan in ita mu'mina ce kenan in kuma ita kafira ce dan menene zaka je ka aure kafira mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka addinin musulunci bai san kwana bai san munafunci in za ku yi shi daga gaske shi yasa ko ga Allah ya wulakanta wasu mutane sai a ce wani kafiri ne kuma gobe ta ce to in ya mutu wannan rura ce a ci gadon shi ƙarya kuke wallahi wannan ƙarya kuka yi wa Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba ala Allah ba wanda ya fi kowa ƙarya da zalunci fiye da wanda ya ƙarya danganta da Allah ko kuma ya ƙaryata abin da Allah ya ce a zo a ce wani kafiri ne kuma a ce ya halatta ya daura aure a karba in ya mutu za a ci gadon shi wallahi kun nuna Allah ƙarya babu wannan a cikin matuƙar dama matasa haka Allah ya bayyana cikin alkur'ani iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi haka duk inda za a samu gyara sai ga matasa za su tsaya su ce kai ba mu yadda ba amma irin waɗannan da suke guggubin ɗariƙa shi yasa ka'ida wurin malaman hadisi idan kai da can can ta gare ɗan bid'a ne in ka shigo cikin ahlus sunna sai dai ai fakin ɗinka sai dai a rinka ɗora maka kwandon shara ko kayi karatu sai a ce ba a san malanta ka saboda ka riga an yi maka allurar guba ta riga ta shige ka kana nan kana ganin yan bid'a da sauran kima duk inda aka tafi da kai sai ka kawo mutane tarnaki to haka suka yi wa mutane duk kun cewa ya kun ce mutanen nan kafirai ne kuma sai ku zo ku ce to amma larura ce a daura aure su karba ƙarya kuke wallahi babu wannan larura a musulunci kamar sai malami ya bude baki ya ce zuwa wurin boka kafirci ne zuwa wurin yan bori kafirci ne larura na faruwa kuma sai ya ce ai larura ce ƙarya ne babu larura a cikin addinin musulunci da ta halatta zuwa wurin boka ko dan bori har abada babu manzo Allah ya zo da duk magani na jiki da na ko ina ne sallallahu alaihi wasallama haka yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to shi yasa wannan da'awar ta saba wadda kuka saba ji a zuwa cewa na kafiri kuma gobe sai kuma gobe sai ka ga mutum wai kuma yana hudda irin ta musulmi da musulmi da wannan kuma da yake kafiri to wannan ƙarya ne babu wannan a cikin addinin musulunci don haka wannan malami yace wala yasubbunahum ahli sunna ba su zagin sahabbai wala yal'anunahum ba su la'antar sahabbai wa yasfahunahum ahli sunna ba su cewa sahabban annabi wawaye ne kama taf'alu firaqu balla ballal aw firaqu balal kamar yadda batattun kungiyoyi kamar yan shi'a suke yi wa yaskutuna alal mufabala fi ma bainahum illa fi ma ja'at bihin nususu ahli sunna suna yin shiru game da cewa sahabi kaza ya fi sahabi kaza daraja sai dai inda nasi ya zo karara inda nasi ya ce annabi ya ce wani ya fi wani falla sai su ce amma in ba haka ba ba sa yi da ƙarya kawai kama qaddamata fama qaddamathu qaddamuhu duk inda nasoshi suka ce wane ne ke gaba ahlus sunna sai ce wane ne ke gaba wa ma sakatat anhu sakatu anhu duk inda nasi yayi shiru su ma ahlus sunna sai su shiru wa yamsiku ulama ahlus sunna amma shajara baina sahaba malaman ahlus sunna suna kame bakin su game da rikicin da ya faru tsakanin sahabbai wa yaquluna malaman ahlus sunna suna cewa tilka fitnatun asama Allahu suyufana min an ta taharraka fiha wannan fitina ta sahabbai Allah ya kiyaye ta mu ba su sha jinin kowa ba falana kuffa alsinatana anil khawdi fiha to mu ma kuma sai mu kame harsunan mu daga kutsawa cikin wannan fitina mun gane Allah ya sa san da aka yi wannan fitina ba mu nan ko to yanzu sai mu kare harshen mu tunda takubban mu ba su sha jinin sahabbai ba to kada harshen mu ya taba mutuncin su wannan abin da ya zo cikin wannan littafi kenan ma ainihin wato ahli sunna wal jama'a ashabul manhaj al asil wa sirat al mustaqim na ad-doktor Umar Suleiman Ashkar a cikin shafi na 53 zuwa 54 bayan wannan malami kuma sai mu sake gangarowa zuwa dai malaman da suke rayuwa a yanzu wannan malami daga ƙasar Sham kenan yanzu kuma sai daga diyaru Saudiya diyaru tauhidi sai kuma ƙasashen Saudi Arabia ƙasar tauhidi gashi wannan malamin shi kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin ka'aba hurmi muhammad ibn saleh al usaimin a cikin wannan littafi na shiga shi majmu'u fatawa wa rasail fada'il sheikh fadilatu sheikh muhammad bin saleh al usaimin a cikin mujalladi na uku wannan littafi na shi shine dai dan karami da aka sa wa aqidatu ahli sunna wal jama'a to gashi daga ciki zamu karanta ice wa nu'minu bi anna khayra hadhihi al umma as-sahaba mu ahli sunna mun yi imani da cewa mafi alherin wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam summa tabi'una sa'annan sai tabi'ai summa tabi'uhum sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su malam ya ci gaba da cewa wa na'taqidu anna ma jara baina sahaba radiyallahu anhum min al-fitan faqad sadara an ta'wilin ijtahadu fihi yace mu a wurin mu muna kudurta cewa duk fitintunu da suka faru tsakanin sahabbai sun faru ne saboda wani ta'awili da suka yi da kuma kokarin gano abin da yake daidai faman kana minhum musiban kana lahu ajrani wanda ya dace daga cikin su waɗannan sahabbai to yana cikin aqidar mu zamu ce yana da lada biyu waman kana minhum muqta'an falahu ajrun wahidun wanda ko ya zama mai kuskure ne to za a ce yana da lada guda hadisi ya zo akan haka cikin sahih al-bukhari wa khatu'uhu maghfurun lahu kuskuren shi kuma sai a ce an gafarta mishi aqidan mu kenan shi yasa a wurin mu babu wani sahabi wanda yake fasiki balle a ce ya zama kafiri dukkan sahabbai din mu'minai ne matansu da mazansu sai dai a ce wani yafi wani daraja saboda annabi ya ce wani yafi wani daraja din ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئنا yace muna ganin wajabcin an masawi'ihim muna ganin wajabcin a kame baki daga munanan abubuwan da suka faru a tsakaninsu فلا نذكرهم إلا بما يستحقون به من الثناء الجميل sahabban annabi ba a ambatansu sai da abin da suka cancanta na yabo kyakkyawa wa an nutahhira qulubana min al-ghill wal hiqd ala ahadin minhum kuma wajibi ne mu tsarkake zukatanmu daga wata keta da wata kiyayya da ke ainihin zukatan mutane to sahabban annabi mu cire wannan kiyayya tsakaninmu da su bi qaulihi ta'ala fihim saboda Allah ya faɗi game da sahabbai yace لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى wannan aya ta zo a cikin suratul hadidi aya ta goma Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka ciyar da dukiya daga cikin ku sahabbai kafin a yi sulhin hudaybiya kuma suka yi yaƙi to darajar su ba za ta yi daidai da waɗanda ainihin suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyarsu bayan wannan sulhi na hudaybiya ba Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka ainihin wato yi addinin musulunci da yaƙi da ciyarwa kafin sulhin hudaybiya ladansu da darajarsu ta fi waɗanda suka zo a bayan su girma mun fahimci wannan ko amma sai Allah madaukakin sarki ya ce kowanne daga cikinsu Allah ya mishi tattalin aljanna sahabbai din Allah ya ce kowanne ya musu tattalin aljanna da waɗanda darajarsu take can sama da waɗanda darajarsu take ƙasa dukkansu Allah ya musu tattalin aljanna wa qala ta'ala fina to abinda Allah ya faɗi kenan game da su sahabbai game da mu kuma da muka zo bayan su sai Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kenan a cikin alkur'ani suratul hashri aya ta goma to a takaitan takaitawa abinda ainihin malamai kenan suka faɗi dangane da waɗanda za a kawo dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka yana cikin aƙidar mu muna kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yarda da su kuma muna fatan Allah ya haɗa mu da su a cikin aljannar firdausi mun fahimci wannan ko to an taɓa zuwa aka yi wa ibn taymiya tambaya game da ainihin aƙidar shi wai mece ce aƙidar shi to shine zamu rufe waɗannan bayanai game da wannan bayani da ibn taymiya ya ibn taymiya Allah ya mishi fasaha kowane fanni na duniyar ilimi shi yasa da ya tashi ba da jawabi a waƙe ya ba da wannan amsa yace ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabatu kulluhum kullihim li madhhabu wa mawaddati al-qurba biha atawassalu ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد, فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي آقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول abin da ibn taymiya ya faɗi kenan wai zuwa suka suka ce wai kai mece ce mazhabarka mece ce aqidaka saboda salafiya ba sa bin wata mazhaba cikin mazhabobi da aka sani yace ita ce mazhabar shi amma suna da mazhaba su ahlus sunna as-salafiyya ita ce ne ita ce mazhabin alqur'ani da sunna amma su ce mu malikawa ne muna nan akan malikiya za mu mutu a'a ba ahlus sunna duk wanda ka je haka dan bid'a ne mun fahimci wannan saboda imamu malik wace mazhaba ya bi ba yana da malamai ba abdurrahman rabi'atul ra'ai sa'id ibn al-musayyib da sauransu ka taba jin ya ce sunan mazhabi na sa'idiyya a to shi imam malik wace mazhabi ya bi mazhabin qala allah qala rasuluhu mun fahimta to saboda haka mu ahlus sunna muna da mazhaba amma ba mu ce mazhaban wana ba mu mazhaban mu ita ce mazhaban Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka aka tambaye ibn taymiya wai kai wai kai wace mazhaba kake bi kuma kai ne ce aqidar ka saboda ibn yadda kuka ji muke da'awa haka ibn taymiya yake aji ya taba yan dariqa aji ya taba yan shi'a masu yin bid'a cikin yan izalan ahli sunna ma ibn taymiya bai kyale su kowa taba yake sai aka ce to wai kai wane ne kai kai wace irin aqida ce da kai to tunda kowa ka ce ga ga magana to shine sai ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ya kai mai tambaya game da mazhabina da kuma aqidata ruziqal huda man lil hidayati yasalu wanda dukke fatan Allah ya shiryar da shi to mu ma mune mishi fatan Allah ya shiryar da shi din isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi yace ka saurara ka ji maganar gaskiya daga bakin wanda ka tambaya duk duniya wanda baka tambaya game da aqida ta zai warkar da kai ne to amma saurara ka ji daga bakina la yansani anhu wa la yatabaddalu yace ba zan rage ba ba zan ƙara ba ba zan canza ba yadda take a zuciyata haka zan gaya maka kalma ta farko sai ibn taymiya yace hubbu sahabati kullihim li madhhabu mazhabi na game da sahabbai shine ni ina son dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan wa mawaddatul qurba biha atawassalu kuma ni ina kaunar yan gidan ma'aiki har ma ina roƙon Allah saboda kaunar da nake wa yan gidan ma'aiki Allah ya saka na aljanna ma'ana ibnu taymiya ba dan shi'a bane don yana kaunar sahabbai gaba daya ibnu taymiya ba nasibi bane Na- nawasib sune waɗanda su kuma ba sa son yan gidan ma'aiki to ibn taymiya shi ahlus sunna ne yana kaunar sahabbai gaba daya yana kaunar ɗan ɗakin ma'aiki gaba daya yace wali kullihim qadrun wa fadlun safi'u yace kuma yana cikin aqida ta ni ibn taymiya cewa kowane sahabi yana da daraja da gwargwadon tashi falalar da ma'aiki ya bayyana lakin na masiddiqu minhum afdalu sai ce sai dai in an tattara duk gaba daya to abubakar siddiq ya fi su falala aqida ta kenan wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadimul manzalu game da alqur'ani kuma da ayoyin shi ina cewa alqur'ani baki ɗayan shi da ayoyin shi Allah madaukakin sarki shine ya saukar da shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda da shi wa jami'u ayati sifati umirruha ibnu taymiya yake dukkan ayoyi masu magana akan siffa Allah ina tabbatar da su haƙƙan kama na kala firazul awwalu kamar yadda sahabbai suka ciro su kamar yadda annabi ya karantar da sahabbai ni ma haka na yadda da waɗannan ayoyi ma'ana الرحمن على الأرش استوى الله mai rahama ya daidaito akan al'arshi to ni aqida ta shine Allah din ya daidaito akan al'arshi kamar yadda Allah ya faɗi ba zan ce a'a Allah yana ko ina da zatin shi ba a'a aqidar mu ita ce Allah yana sama kuma guda ɗaya ne a saman al'arshi amma ilimin shi ya ishi ko ina wannan ita ce aqida kawai duk aqidar da ta saba haka a ce Allah na gabas yana yamma yana kudu yana arewa yana sama yana ƙasa da zatin shi wannan aqidar maguzawa ce waɗanda suke kasa Allah ma'ana Allah na sama da zatin shi Allah na kasa da zatin shi ya zama biyu kenan Allah na gabas da zatin shi yana yamma da zatin shi a Allah guda ɗaya ne kuma ya daidaitu a saman al'arshi ko ina kuma ilimin shi ya kai haka wannan aqida ita na cikin risala amma me yasa kuka ƙetare ta kuka je kuka ɗibo aqidan maguzawa sai an dawo magana furu'a kuma sai ku ce ku malikiya ne dama haka mai ibadatul dijinna yace wai a wajen aqida ka zama ba ash'ari a wajen mazhabi ka zama wa ka zama ainihin ba maliki a wajen suluki kuma ɗariƙa wai ka bi junaidu kaga duk baki ɗaya an kwashe ka daga gaban manzan Allah kenan ba inda aka ce a wajen ka ka bi Muhammadu nan ka bi Ash'ari Ash'ari ya kuma batacciya nan kuma aka ce ka bi Malikiya nan kuma aka ce shikenan ka bi Junaidu to manzan Allah fa shi sai ya tsaya gefe guda kai ba za ka bi shi ba kenan ko to wallahi sun kai ka sun baro ka sun yi maka cikin da bai da uba to don haka ayoyi masu magana siffofin Allah mun yarda da su cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana saman hannunsu mun yadda Allah na da hannu mun fahimci wannan to duk wata aya da ta zo ibnu taymiya yace muna tabbatar da ita yadda take wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asuluha min kulli ma yutakhayyalu yace wannan aya duk yadda ta zo in naji wani tunani zai zo mini wanda zai lalata ta sai in ce na mai da al'amarin zuwa ga Allah amma ba zan karyata ba ba zan ta'awili ba ba zan ce siffa Allah siffa kaza ba ce a'a yadda Allah ya faɗi na tsaya a nan ibn taymiya yake qubhul liman nabadha alqur'ana wara'ahu Allah ya munana wa wanda ya wurgar da alqur'ani bayan shi wa idza stadalla yaqulu qala al idan aka kafa mishi hujja da ai qur'ani ya ce kaza shi kuma sai ya ce ai al ya ce al wani mawaki ne cikin mawakan larabawa to kai nan kana kafa mai hujja Allah ya ce kaza wai shi kuma sai ya ce a baka ji abin da akhbal ya ce ba ana magana Allah yake magana wani akhbal mun fahimci wannan والمؤمنون يرون حقا ربهم ابن تيميه yace yana cikin aqidata cewa tabbas mu'minai za su ga ubangijin su wa ila samai bi ghairi kayfin yanzilu kuma yana cikin aqidata cewa Allah yana sakkowa a ƙarshen dare Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi da sauran malamai cewa Allah yana sauka a ƙarshen dare yana cewa mai bukata ya faɗa a biya mai mai wata addu'a ya faɗa za a karɓa mishi ma'aikin Allah ya faɗi wannan to mun yarda cewa Allah yana sauka ba mu da aƙida irin ta masu cewa a'a wai rahama shi take sauka ko albarka shi take sauka sai su ce to in ka ce yana sauka to kana nufin an an baro al'arshi ba komai kenan in Allah ya sako ya baro al'arshin ba komai kenan sai su ce tunda kun ce Allah yana kan al'arshi to kun ce yana sakowa kuma ƙarshen dare to kuna nufin ya baro al'arshin kenan kuma asubahin Najeriya daban da asubahin Ingila asubahin Ingila daban da asubahin Jamus asbahin jamus daban da ta saudi arabia to wace asbahin allah yake sakuwa ko ko karkasuwa yake yi to ibnu taymiya yana da amsa wannan yana da littafi zamu zo da shi ita ce fakara ta gaba da zamu tashi cikin karatun al-ibana duk waɗannan tambayoyin da makamantan su zamu warware su insha Allah yana da littafi sunan shi sharhu hadithun nuzul akan wannan hadisin ibnu taymiya ya sun tume mujalladi haka sharhi kawai ake yi duk wani abu sai ya ce minti kaza kaza kaza sai ya tafi da ya warware matsalar gaba daya ka ce agogon duk duniyar nan akan ibnu taymiya yake saboda ilimin sanin hay'a ilimin sanin ilimin agogo da yanayi mun fahimci wannan da kyau jama'a to kun ji malaman ahli sunna haka suke tashi su karatu yadda duk wata matsala in aka zo za su iya bada amsa a kanta amma duk matsala in aka zo sai ku dariya ku ce kai rabu da waɗannan sakararru ne sakararru ne suke muku daneji suna batar da mutane suna ɓata tunanin mutane sai ku ce sakararru yadda suka saka shubuhar ne Allah ya ce bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq idan aka saka mutane ƙarya ku sai ku sako gaskiya ta goge wannan amma an ce ai yan shi'a suna lalata tunanin mutane daga ce kai da Allah ka bar waɗannan suna da galaba ne haka ake wa ahlus yan shi'a raddi da haka kuka sadaukar da mutane aka je aka yi tabbatar da su sunnar ma ba ku santa ba sai kuka zo kuka bari ku ku batar da mutane yan shi'a su batar yan dariƙa su batar gwamnati ta batar shikenan sai talaka suka waye gari shikenan rayuwarsa tana cikin hadari a gidan rediyo duk wanda aka san ra'ayin shi ba zai goyi bayan gwamnati ba ba a saka karatun shi mun fahimci wannan da kyau haka aka waye gari yanzu a wasu kasashe na duniyar musulunci fa hudu ba sai daga fadar sarki za a yota don haka sai ga malami balarabe zai iya hudu ba da ka amma dole ya rike a takarda saboda kawai abubuwan da ake so kawai ya faɗi zai faɗi sai a zo ana yin wata matacciyar hudu ba sai ka ji gaba ɗaya wannan hudu ba ba ita ce ta dace da zamani ba ku yi sadaka ku yi layya ku yi zakka wannan a zaure ake wannan karatun mun fahimci wannan a aje wannan ba hudu ba bace a zo a wayarwa da musulmi kai game da current affairs harkoki da ke kai da komowa a yanzu a duniyar musulunci kowa ya tashi a cikin sani da ilimi haka ake hudu ba amma hudu ba kenan hudu da aka rubuta shekara ɗari biyu kun ɗauko ta kun zo kuna karanta a mutane sai za ku gan kuna karanta Allah yake sa zuciya ku ta kware ku ta tari karatun baya yiwuwa ayyuhan nas sai ka ji liman kamar zai mutu ayyuhan nas fi kulli nafsi tatawalla yazdadalla sai ka ji sai ka ji ya hau tari sai ya tsaya shi kenan shi ne to irin wannan hudu mai ta tsina na mutane ba abin da ta tsina na mutane Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa wa uqirru bil mizani wal hawd alladhi arju bi anni min huriyan anhalu ibnu taymiya yace ni ibnu taymiya na yadda da mizani na auna ayyuka na yadda da tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ina fatan zan sha wannan tafki in sha in koshi in Allah ya so sai ka sha wannan tafki ibnu taymiya hadda mu wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannami ibnu taymiya yace na yadda da siradi Allah zai kawo shi ya dora shi a saman wutar jahannama fa muwahhidun najin wa akhar mu'malu wanda duk yake da tauhidi zai ketare kan wannan siradi wanda duk bai da tauhidi zai fada cikin wuta wannan aqida ta kenan yace wan naru yasla hashqiyyu bi hikmatin yace wuta kuma duk wanda ya saba wa Allah to zai shige ta wannan kuma hikima Allah ce Allah ya halitta kuma ya saka wasu a wuta ya saka wasu a aljanna to na yadda da haka sai yake cewa wa kadhat taqiyyu ila aljanani ila aljinani sayadkhulu haka kuma duk wanda ke tsoron Allah zai shiga aljanna aqida ta kenan wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi ibn tamiya yace kuma duk wani mai rai da ya rayu cikin ran shi da lafiyar shi da hankalin shi to in ya je kabari amalun yuqarinuhu hunaka wa yusalu za a yi mishi tambaya akan kabari ma'ana ibn taymiya ya yadda da cewa tambaya akan a kabari da azaba da ni'imar kabari gaskiya ce karshe sai ibn taymiya ya ce hadha atiqadu shafi'i wa malik wannan ita ce aqidar imam shafi'i ita ce aqidar malik wa abu hanifata yace kuma ita ce aqidar abu hanifa thumma ahmad yunqalu yace irin ta aka ciro daga imam ahmad duk aqidar su kenan fa in ittaba'ata sabilahum famuwaffaqun idan ka bi wannan aƙidar ta imamu shafi'i da malik da abu hanifa da ahmad to kai kayi gamdakatar ka dace wa in da'ata idan kuwa ka kawo aƙida ta bid'a fama alaika mu'awwalu wallahi baka da makoma gobe kiyama to abin da ibnu taymiya ya faɗi kenan to duk abin da za su ce muku game da ibnu taymiya sai ku ce ƙaryar su ta sha ƙarya duk matsalar da suka yi wa ibnu taymiya sharri Allah ya sa ibnu taymiya ya yi rubutu a kanta mun fahimci wannan da kyau ko kuma mu muna nan da littafin Allah ya mallaka mana alhamdulillah rabbil alamina an gane wannan to wannan game da ainihin abin da ya shafi falala ta su sahabbai din kenan sai alkawarin da muka yi cewa za mu kawo cikin waɗannan sahabbai guda goma kowanne za mu kawo takaitaccen tarihin shi don haka sai mu fara da sayyidina abubakar siddiq sunan shi abdullah ibn usman ibn amir min bani tamim ibn murra ibn ka'abin sunan sayyidina abubakar abdullahi sunan kuma ainihin wannan lakabi nashi as-siddiq dalilin sa mishi wannan laqabi as-siddiq shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi isra'i da mi'raji annabi ya dawo sai ba da labarin cewa a daren jiya Allah ya dauke ni ya je baitul maqdis da ni kuma an je sama ta bakwai an yi kaza an yi kaza sai suka ce kai wannan magana wannan magana ba za a yadda da ita ba sai aka sheka da gudu wurin abubakar har wasu musulmi lokacin sai da suka yi ridda suka ce gaskiya ƙaryan nan da ake ce mana Muhammadu makaryaci ne yau da mun gane sai suka yarda sai za muka ce in ka shigo cikin mu kaɗan rinka yin nesa nesa kaɗan ka bari imanin kai gama da huwa tukuna mun fahimta daga ka ji abin da aka faɗi yayi daidai da kai yau wurin karatu ka yau gaba gaba me yiwa gobe a faɗi wanda ya bata maka rai bari tukuna can daga bakin dogon imanin kai ya gama da huwa to in kayo shi ciki shikenan kayo mun fahimci wannan da kyau ku dan kar ka zo kana zama murtaddi to shi yasa sai suka sheka da gudu har musulmi fa wasu suka yarda ya ababakarin yau ka ji abin da mutumin naka ya faɗi abubakar ya ce in dai ya faɗi haka ba ƙarya kuka mai bai ce wallahi na yarda ya ce kai zan iya gasgata shi ma a lokaci mafi ƙaranci ƙasa da haka yace da a ce za mu zan muna tsaye da ni da shi ya rintsa idan shi haka ya buɗe ya ce an yi wannan ya ce zan yarda tun da na yarda shi manzo Allah ne kuma me ya rage ba ma'anar imani da ma'aiki ɗin kenan ba shi yasa kowa sai da ya jayayya amma banda abubakar suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya ababakar tun da muke da kai na taɓa maka ƙarya yace ko ɗaya yace in nace Allah ne ya aiko ni zaka yadda yace na yadda wa yake maganar musu tare da abubakar to abubakar siddiq kenan sa'annan abubakar siddiq yana da dangantakar jini da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun haɗu ta wajen wani kaka nashi mai suna murra ɗan ka'ab wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wasallama sun haɗu da ainihin jinin sayyidina abubakar shi ma awwalu man amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min rijal shine farko cikin maza da ya imani da ma'aiki wa sahibuhu fil hijra abubakar shine abokin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen hijira wa na'ibuhu fis salati wal hajji kuma shine na'ibin ma'aiki a wajen sallah da wajen aikin hajji in za a tafi aikin hajji duk zaman da aka yi a madina sai annabi ya ce wa abubakar ka wakilci mutane kai ne amirul hajji a tafi har sai da Allah ya kawo shekara ta goma bayan hijira da annabi zai samu zuwa sannan ya karbi ya zama shine shugaba amma duk tafiyar da za a yi sai ce abubakar ne amirul hajji amma duk da haka yan shi a duk wai baki ɗaya babu wai tsinan ne irin wannan abubakar din kuma gobe sai a ce ana kaunan ma'aiki mu muna kaunan manzo da aka zagi manzo waye ya tashi ya magana ba yaudara ba ce to shi ne tambihin da muka yi wa ahlin sunna to sai aka rashin sa'a sai malaman su suka gigice saboda sun saka kiyayya game da mu a cikin zuciyarsu muka ce dan menene in an yi wani abin kazar kazar ba za a tashi a hoɓɓasa ba sai a kwanta sai yan shi'a sun yi sai gobe kuma su zo suna gori da aka yi kaza su wa suka yi kaza su kuma mutanen ƙasar mu kwakwalwar su ba abin da ke cikin ta sai majina ba za fahimta yadda gaskiya take to su waye suka yi kaza eh su wane ne to sai ka ji katan jahiliya ce shi ma dan shi'a ne bai san abin da ke ciki bane to shi yasa zagin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi nan da nan sai a samu ahli sunna sai a miƙe sai a je a aiki wata jarida ce ta zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nan da nan shugaba ya fito ya ce a je a kama editanta a yanka shi a babbake gidan jarida a yi kaza a yi kaza gobe za a yi mutane wani alfahari to amma sai ku kwanta ku ba ku komai ba kuma in suka yi madadin ku ja bakin ku ku shiru mana ba za ku shiru ba sai kuma ku bayyana maitar ku a sarari ku abin da ya kamata ku yi ba ku yi ba su kuma sun yi to ku zauna ba yabo ba fallasa mana tunda ba za ku yabe su ba dan su yan shi'a ne to a zauna kuma a yi shiru mana a sai kuma a zo ana suka har sai a wayi gari kun haɗe kai da arnan kiristoci masu ganin aibin yin wannan abu da aka yi kuma shi ya dace da ayi din kuma ka'ida a wurin aqida ahli sunna shine duk wanda ya abu mai kyau to a ce wannan abun nashi mai kyau ne ko da shi dan banza ne haka aqidan mu take amma shi mugu aikin da ya kyakkyawa ai kwandam din shi da shi da aikin shi to kun yi zalunci Allah ba zai ɗaukaka ku ba hadisi na nan cikin ainihin bukhari da muslim ai game da abu huraira da shaidan ko annabi yace sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya shaidan ya gaya maka cewa ayatul kursi na maganin shaidanu amma shi makaryaci ne da irin wannan aqidar taku annabi yake da ita muguwa da sai zo ya ce ƙarya ne da shi da abin da ya faɗi annabi ya ƙaryata ayatul kursi hashahu Allahu an zalika Allah ya tsare shi mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ya kamata kenan amma bai kamata sai a bari ko menene sai a zauna har sai a zo a samu sabani a cikin malamai da shugabannin ahlus sunna wannan ya ce a je a yi kaza sai wannan ya ce kada a yi sai ku zo ku yi tawa kan ku warwara wannan ya ce aje a yi wannan ya ce kada a yi wannan ya ce aje a yi wannan ya ce kada a yi duk ba komai ya kawo haka ba rashin fahimtar manhajin salaf ne manhajin ahlus sunna wal jama'a in ba haka ba dole ne a rinka magana da baki daya kuma magana wadda take ta daidai mun fahimci wannan da kyau ku in an yi magana jihadi ba ku san a yi magana jihadi in an yi magana gwamnati ba ku san a yi magana gwamnati an zo an ce to za a kafa siyasa to ahlus sunna za su kafa siyasa kuka ce a'a to yaushe za a yi gyara kenan kar ai jihadi kar ai magana akan gwamnati kuma ba za a shiga ai siyasa ta musulunci ba to yaushe za a gyara kenan to mu manufar mu ba kawai kakkaba dariƙa ba karkaba dariƙa ɗaya ne daga cikin ƙananan matsalolin da aka tasa a gaba kuma tuni za a kakkaɓe su waɗannan tunda dama magana suke babu Allah ya ce annabi ya ce hayaniyar mafarki ne da bankaura mun fahimta to amma musulmi so suke sai sun samu gwamnati a hannunsu mun fahimta gwamnati sai musulmi sun same ta a hannunsu mu wannan ita ce irin tamu izala ba mu cewa ba mu son gwamnati muna son gwamnati lallai muna son gwamnati ta musulunci ko dai waɗannan Allah ya gyara mana su mun fi musu fatan haka su kafa gwamnatin Islama wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba zai gagara Allah ba Allah zai iya gyara su ko kuma in Allah bai nufe su da gyara ba Allah mu kuma ya karfafe mu kamar yadda ya karfafi su Abdullahi Gwandu da Shehu Dan Fodiyo su tashi suka tashi suka yi jihadi mu ma mu tashi mu jihadi a kansu a karɓe wannan kujerar da suke kwalamarta a zo a kafa gwamnatin musulunci wai wannan kalma har musulmi sun waye gari ba su san su jita sai suna tsoron kada a kama su kafin ka shiga kurkuku annabi yusufa ya shiga idan kai imami ne cikin a'imma na ahli sunna kafin ka shiga ibnu taymiya ya shiga a kurkuku ibnu taymiya ya mutu amma ka ji abin da yake yadawa sunna yake yada yana da fatawa kawai malam ne ya kaza ya ce kaza fatawa kawai aka tattara mujalladi 37 akwai wanda aka tattara mujalladi biyar yanzu to amma ibnu taymiya fatawa kawai alaga fata malam kaza ya halatta sai da aka tattara mujalladi 37 amma a kurkuku ya rasu ma kai kana tsoron kurkuku duk abin da duk abin da za a je a yi maka a kurkuku an yi wani malami na ahlus sunna to me kake tsoro ai mu ba mu san tashin hankali dama wai ce na san tashin hankali to amma ba mu san tashin hankali muna san cin mutunci kenan sai a zauna a ciwo addinin Allah mutunci a ciwo addinin Allah mutunci waɗannan yan shi'a mayaudara sai su tashi sai su je sai su hoɓɓasa sai su dawo suna cewa ai su suka yi ai su suka yi ku kuma ba ku yi ba kuma wajibi ne akan ku ibnu taymiya hatta gidan giya ya rushe a ƙasar ku dimashqa mun gidan gidajen giya gidajen karuwa duk ibnu taymiya ya rushe me yasa an tashi an karantar da mutane addini to ku ba ku karantar da addini ba in an karantar ku ce ba haka ba in an tashi ba ya hoɓɓasa ku ce ba haka ba wai ta yan broken which one you dey mun da yanzu wanda muke Allah ya shiryar da mu za mu kwana ne insha Allah ta'ala sai mako na zaman mun zo za mu dauko tarihin waɗannan sahabbai su Abubakar da Umar sannan ƙarshe za mu da sauran waɗannan guda goma sannan za mu zo ƙarshe za mu magana akan hukuncin zagin sahabbai